أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا lahadi sha takwas ga watan hudu hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha biyu miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi assalam shekara ta da tara. a sati wanda ya gabata bamu samu damar gabatar da karatu ba saboda uzuri da ya gitta kuma haka ne Allah subhanahu wata'ala yake yi yadda ya so haka al'amari yake kasancewa ko ba haka ba fa'alun lima yurid imamu shafi'i yake cewa usallimu in arada Allah amran fa atruku ma uridu lima yurid usallimu ina miƙa wuya in arada Allah amran idan Allah ya so wani abu fa atruku ma uridu zan bar abin da nake so lima yuridu Allahu litta'lil dan saboda abin da Allah yake so cilas ko naki ko na so Allah subhanahu wataala ya sanya hakan shine mafi zama alkhairi muna cikin suratul an'am mun tsaya akan aya ta 149 zuwa aya ta 150 a shafi na 148 muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora cikin wannan karatu da zamu yi Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya Allah ya sa mu kyakkyawan karko Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah ramma Allah ya ce qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hada
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون kafin mu fara bayani a gurguje mun san dai abin da ƙasa take ciki a cikin waɗannan kwanaki ko ba haka ba irin mummunan hari da aka kai ga ƴan uwanmu waɗanda suke ƙoƙarin kare mu da kare lafiyar mu tare da izinin Allah subhanahu wataala to don haka muna miƙa ta'aziyyar mu ga mutanen ƙasa gaba ɗaya sannan kuma ta'aziyya ga dukkan musulmi duk inda suke a duniya ko ba haka ba saboda wannan mushkila ce wanda ba ta shafi wani yanki ba a duk mushkila da ta shafi musulmi ta shafi dukkan musulmin duniya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun sannan muna buƙatar mu zamna mu yi karatun ta natsu mu yi mu hisabi domin yawan sabon Allah subhanahu wataala yana daga cikin abin da ke haifar ma al'umma tashin hankali babu wata al'umma da Allah ya hallakar ko tu mata wata musiba face sabon Allah yana daga cikin abin da ke sawar wannan musiba ta sabko dan haka ya kamata mu yi maka mu hisabi mu yi karatun ta na tsukar mu koma muna ta dubin kafirai kafirai amma mu tambayi mi addalilin da an ka dora su akan mu ba mun fahimci wannan da kyau ko to sannan kuma a tashi tsaye da addu'a yana yiwa ayi alqanut tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi hadisai suna nan ingantattu a cikin sahihul bukhari duk wanda ya duba ma a cikin tafsirul qurtubi laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ko ba haka ba to wannan abu ne da ke wajibi kuma addu'a tana buƙatar sharuɗa domin hadisin sahih muslim wanda ke cikin sahih sahih muslim na abu huraira thumma zakara ar-rajul yutilu as-safar ash'asa aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu wa mashrabuhu haram وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك تاغني من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا بعد الأبار ونموت ذكر الرجل ونموت يطيل السفر yana tsawaita balaguro malamai suka ce balaguro yana daga cikin wuraren da ake sa wa tsammanin za a karɓi addu'an mutum ko ba haka ba kamar da nasoshi suka nuna sannan kuma ash'asa akbara gashin kan shi ash'as ya tashi tsaye akbar kuma akwai kura da shi ya cinkushe alamu akwai talauci tare da shi shi ko talaka kullun yana ganin shi fi cancanta in yayi addu'a a karɓi addu'arsa ko ba haka ba shi bai cin haram sannan kuma ya muddu yadaihi ila sama yana daga hannayen shi sama yana roƙon Allah amma ina ne muskilar take an gane ko yana cewa ya rabbi ya rabb suna Allah na rububiyya hatta da kafirai suna roƙon Allah da shi ar rububiyya amma uluhiyya kuma khassa ina fata an fahimce ni duk abubuwan da ake bukata mafi yawanci ga sun shigo ga daga hannu ya muddu yadaihi ila sama an gane ko wanda wuraren da nasu ya tabbata ana daga za ka daga wurin da nasu bai tabbata ba ana daga ba za ta ba a dagawa ba za ka daga ba amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma mushkilan wa mat'amuhu haram abincin da yake ci haramun ne yanzu ko wa yake tunanin abin da yake sa cikin cikin sa mashrabuhu haram abin da yake sha haramun ne wa malbasuhu haram suturarsa haramun ce wa ghudiya bil haram sannan kuma an ciyar da shi da haram wanda yana daga cikin abin da ya kamata mace idan za ta zaɓi miji ko miji zai zaɓi mata ko kuma iyaye za su ba da ƴarsu an gane ko ko kuma iyaye suna ganin ɗansu zai yi aure su nemi gidan da ake cin halaliya to kaga amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna yustajabu lidhalik shi yasa kada Musa tsammanin zamu yi ta addu'o'i kawai Allah zai karba dole a bi sharuɗan da Allah subhanahu wataala ya ce in ka diba cikin tafsiri da Allah ya bayanin yakin Uhud da yakin Badr sai ya kawo ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa malaman tafsiri suka ce me munasaba na a kawo zancen riba kuma ana zancen mi ana zancen yaki malamai suka ce saboda cin halatta yana daga cikin abin da ke sa Allah ya taimaki mutane kada ka san tsammanin kamar aya an kawo ta babu wani tsari Allah mana mai kyau to dan haka kuma muna kira ga jami'an tsaron mu su yi kokari su kiyaye addini sun ga yadda rayuwar take takin da aka yi maka baka sallah baka salati baka cin abin mai sallah suna wasa da sallah suna wasa da azumi waɗanda su suka fi kowa kusa da mutuwa lalle mutuwa kowa yana kusa da ita amma su suna wurin da ake sa tsammanin akwai mutuwar a al-asbabu zahira ina fatan an fahimce ni ha da su da ‘yan kwana-kwana, safiyar Pompe, su suka fi kowa kusa ga mutuwa, amma su ake ganin suna kusanta saƙon Allah na shan giya da zinace-zinace safiyar Pompe, kai da da wuta ta tashi za a kira ka, amma kai ne duk inda an kaje safiyar Pompe da wani jandarmeri za ka iske akwai gidajen giya. Da kuma zancen karuwai da zinace-zinace da saƙon Allah da rashin kula da addini, to in kan mutu wa zai cece ka gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka yana da kyau jami'an tsaron su shiga cikin taitayin kansu. ka tsaya ka gyara ka da Allah ko ka mutu ba wani abu bane in dai kana akan tafarkin ka na gaskiya Allah subhanahu wataala ya mu mai kyau wannan shi ne abin da zamu iya cewa sannan kuma dama wannan khutsa ce kun ga turawa da suka tsara sai suka bata Libya da makamai suka fantsama a cikin kasashen Afirka kaga sun san Libya kasa ce mai karfi sai suka karkata su zuwa Mali kasar Mali aka raba ta biyu kenan kaga abin da suke bukata kenan da suka ga waɗancan sun yi ƙarfi su suka ba su damar su zo su mamaye ƙasar amma daga baya sai suka ce za su zo su kori terrorist suka sa aka kyamaci addinin musulunci da wane ne da wane ne ƙarshe suka zo suka kori terrorist da sunan terrorist yanzu kuma suka je mutane da suke kashewa dubbai da su da waɗanda terrorist sun ka kashe wanne ne yafi yawa kenan yanzu abinda suke bukata dama kenan yanzu makamman libya sun watsu za su rinka ɗaukar ƙasashen mu ɗai ɗai ɗai ɗai sun tafi sun yi da damar tafiya saboda arzikin da ya bayyana a yanzu yanzu kuma sun dawo da wata hanya wanda za su ci gaba da mamaye kasashe su samu gindin zama a cikin kasashen Allah shi muna kariya Allah ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ce kulka ce da su an gane ko ana ci gaba da tattaunawa ne tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kafiran Makka domin wannan sura abin nan ce makkiya ce kulka ce da su halumma shuhada'akum ku kawo masu shaidar ku mun yi bayani kan kalma ta halumma kan cewa waɗansu malamai sun ce asalinta ha'ul mum ne sanda aka haɗa ta ha kama ha'u harfin tambihi an gane ko ulmum ka taro daga lamma yalummu sha'san idan ya tara wani abu waɗansu malamai suka ce a'a halumma asalinta hallamma ne hal harful istifhami ne tambaya amma hallamma kamar nan zajir ne ake yi wato ana kwace ka ana tsoratar da kai kamar an kira ka da gaugawa don a firgitar da kai lamma ka tai ka taro sai aka hada ta ta koma wato halumma daga baya san cancance da aka samu a cikin abin nan abin da suka faɗa kenan wasu suka ce a'a asalin shi halan mani halit tambihi lamma ka tai ka tattaro almuhimmu dai malamai da suka yi kokarin wannan istiqaqi wadan suka ce a'a asalin kalimar kawai larabawa suka dora ta irtijaliya ce halun makinan kawai laraba haka suka dauko ta suka dora da dubi littattafan tafsiri musamman ad-durrul masun da kuma al-bahrul muhit da littattafan da suke kula da asalin lugha zaka ga wannan bayani ma'anarsa dai halumma ku kawo shuhada'akum masu yi muku shaida an gane ko kalima su shuhada jam'i ne na shahid mai shaida an gane ko wato fu'ala wani lokaci yana zakuwa jam'i ne na fa'il kamar su'ada'u jam'i ne na sa'id mai arziki an gane ko ko wanda yake cikin farin ciki kuma wani lokaci yana zakuwa da ma'ana ta fi'alun an gane ko kamar kibar jam'i ne na kabir sigar jam'i ne na mi saghir qisar jam'i ne na qasir kina yana da jam'i guda biyu akwai fa'ail akwai fi'alun an gane ko to dan haka dai qisar shi yasa ma ake kiran surorin alqur'ani qisarus suwar ba a cewa sigharus suwar don babu sura karama kan wani kafiri ko wani munafiki ya samu damar da to ka cikin qur'ani akwai karama akwai babba dan ka ce a qisarus suwar wadanda bayanin su a takaice shi ina fata an fahimce ni halumma shuhada'akum wato fi'alun شديد جمع شي شداد غليظ جمع شي غلاظ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون kenan halumma shuhada'akum ku kawo masu yi muku shaida kalima ta shaida a larabci tana iya ɗaukan ma'anoni asalinta daban-daban na farko ar-ru'ya abinda ka gani da idonka an gane ko shi ka cewa yashhaduna tilfaz suna kallon TV an gane ko sannan kuma wani lokaci ana nufin shaida in an ce shahida ana nufin taimako an gane ko al-mu'awana sannan kuma wani lokaci an ka ce shahida ana nufin a'a ka shaida da bakinka ka yi magana ka faɗi abu ina fata an fahimce ni sannan shahida tana nufin al-hudur shine halarta an gane ko to duka waɗannan dai ma'anoni da take juyawa akan su shi yasa zaka ga in ka diba cikin Fathul Bari na Ibn Hajar al-Asqalani zaka ga akwai maganganu da dama me yasa aka sama waɗanda suka yi shaida shaida shuhada'akum mataimakan ku ko masu yi muku shaida ku tattaro su ku kawo su anna Allah harrama hada cewa Allah subhanahu wata'ala ya haramta wannan wannan umurni da aka yi musu al'amru in ji malamai littajiz dan a gajiyar da su an gane ko akwai lokacin da za a umurce ka asalin umurni shine ka je ka yi aiki amma ma'anoninsa guda uku na farko shine in daga sama umurni ya taso zuwa ƙasa wato umurni ne idan kuma umurni ya taso daga sama daga ƙasa zuwa sama to nema ne shi yasa duk lokacin da ka umurci Allah da wani abu ko kan nemi hani ga Allah ga wani abu sai a ce ma'anahu du'a rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati ij'alni kace Allah ka sanya ni amma addu'a kake yi don daga ƙasa na umurni ya tashi zuwa sama sannan akwai al-iltimas wal mushawara shine idan ya zamanto darajar ku daya tsakanin aboki da aboki sai ya zamanto wannan umurnin ba wai matsayin umurni bane shawara ce ake bayarwa mun fahimci wannan da kyau ko to yana fita daga waɗannan ma'anoni ya bada ɗansu ma'anoni daban-daban sai ka koma cikin littattafan usulul fiqh da usulul tafsir zaka ga wannan shine daga cikin umurni ana umurninka don a gajiyar da kai an gane ko Allah subhanahu wataala ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi ku zo da sura irin ta alqur'ani an san da ko ba za su iya kawo ba kenan wannan al'amru litta'jiz don gajiyarwa halumma shuhada'akum ku kawo masu muku shaida shuhada'akum an yi idafa dan ƙara dan ƙara nuna gajiya wasu domin ba a ce shuhada'a ba kawai sai aka ce shuhada'akum naku waɗanda kuke takama da su kamar mutum na yana rigima da kai ce ba sai ka tattaro duk ƴan gidanku kaga ƴan gidanku ku ku din na yana nufin ya shirya ke halumma shuhada'akum ku kawo masu muku shaida waɗanda ya shahaduna za su yi shaida cewa annallaha cewa Allah harrama hada Allah ya haramta wannan muka ce hada din nan yana yiwa fil kharij abubuwan da suka faɗa ga su sun yanka su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin su aw fi dhihni ko ko abubuwan da ayoyi suka faɗa ko da babu abubuwan kai tsaye ga su ana ganin su ina fata an fahimce ni annallaha harrama hada sannan da aka ce gashi shi din don a ƙara wato wulakantar da su domin zancen abubuwan ya gabata amma dan ayi izgi da su annallaha harrama hada yanzu Allah ne haramta wannan wannan wannan anna Allah harrama hada cewa Allah subhanahu wata'ala shine ya haramta wannan sannan kuma ya kira su hazihi kuma ya kira su hada wani sai ce to ya akai haka a'a da anka ce hada ay al-mazkur da anka ce hadhihi ay al-an'am wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراعا عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون أنقانيكو توقتيكو كاوسو فإن شهدوا الله سبحانه وتعالى إن سنكي شيدا فرضا إما ذاسو شيدا كنا أنباش أبند ذي شريا وادشي ba a sani ba za su yi shaida ko ba za su yi shaida ba mutumin da yake da kunya ba zai yi shaida akan ƙarya ba to amma wanda wato ya kuna baya jin ƙari ina fata an fahimci ne akwai wanda da da ƙaryan ma zai iya rantsuwa ya murji ido sabanin mace ita ko sai kuka Allah ya ce aw man yunashu fil hilya wa huwa fil khisam ghairu mubin fa in shahidu idan suka yi shaida fala tashhad ma'ahum kada kai shaida tare da su don ka san abin da suka yi shaida akan shi ƙarya ne shi yasa duk lokacin da gaskiya ta bayyana gare ka duk mutanen da za su yi shaida a kan ka saba mata kada ka yadda domin makaryata ne kenan shaidan makaryata ko in sun cika duniyar nan gaba ɗaya ba ta da wani amfani fala tashhad ma'ahum kada kai shaida tare da su wala tattabi ahwa allazina kazzabu bi ayatina kada ka bi soye-soyen rai na waɗanda suka karyatar da ayoyinmu an gane ko ahwa allazina kazzabu bi ayatina an gane ko wato soye-soyen rayukansu ana iya kasa su wurare daban-daban daga cikin su akwai son rai a cikin aqidodi suna son mu bar aqidan mu ta addinin musulunci mu bi tasu duk wanda ba musulmi ba an gane ko akwai son rai cikin ibadodin su da suke aikatawa da suke son mu bar tamu ibada mu koma tasu ko ku su kawo muna gyara a cikin ibadan mu bayan ku Allah ya ce shine shine mai tsara addini an gane ko ko kuma cikin mu'amalolin mu na yau da gobe su ce muna za su kawo wani sabon tsari alhali ga sabon ga tsarin da musulunci ya tabbatar da mu akan sa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma sarran su cikin dabi'o'i na abubuwan da suke bukata ko sarran su a cikin dokoki waɗanda suke tsarawa an gane ko to wannan in ka dauke shi zaka ga abubuwa da dama za su fito maka in ka dibi dokokin da turawa suke son a kawo dokoki ne waɗanda su sun daina ma aiki da su ko kuma yanzu suka fara aiki da su kuma dokokin kullun canza su akai shi alqur'ani bai canzawa babu ranar da alqur'ani bai canzawa amma su kansu sai su aza doka bayan shekara 40 su ce wannan ba ta yi bayan shekara 50 su ce wannan ba ta yi bayan shekara 60 su ce wannan ba ta yi to kai idan ka bi mutum cikin son ransa an gane ko to daga baya ka san banda ce kuma ya dawo ya ce to wannan abin bai da kyau kuma ya koma wani son rai kai ba sai ka bi shi sai ka zama to kai baka da alƙibla ina fata an fahimce ni to shi yasa kullum suke kawo mana soyayya raka su daga cikin su akwai son rai game da al'amarin mata saboda da mata suke son su rusa al'ummomin mu ina fata an fahimce ni dama mace tana daga cikin awamilul hadmi salasa abubuwa guda uku an akwai kissa da suke ruwaitowa wato lokacin da wasu makiyan addini suka so su kai hari a wata daula ta musulunci to sai manya manyan masana daga cikin su suka ba su shawara shawara shine suka ce musu akwai abubuwa guda uku idan kuka ga sun cika to ku je ku kai musu hari abu na farko suka ce ku yi ƙoƙari ku sa ajan sekre ss masu nemo muku rahoto ku gani shin suna halarta sallah asuba ko ba su halarta sallah asuba idan kuka adadin su yayi karanci to magana ta kare saboda bi saboda duk wanda zai yi sallah asuba cikin jami'i manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shi na cikin fi zimmatillah ko balaguro zaka yi in bai zanci da su ba kada kai sai kai sallah asuba domin ka samu kariyar ubangiji To, ana na ana ta kwana, wani na can tare da salula, wani na can tare da amarya, wani na can tare da mata, ta wani na can tare baka masa abin da yake yi ba. Babu kariya Allah subhanahu wataala. Sai aka zo wani lokaci sai a cikin sahun farko bai cika, wani wuri daga liman sai ladan sai mutum biyu, wani wuri ma daga liman sai ladan, wani lokaci ma ladan shi ke kiran sallah, sannan kuma ya tada sallah ya sallah suka ce to alama ta ɗaya ta bayyana. Abu na biyu suka ce to ku yi ƙoƙari ku gani, shin suna kula da lokaci ko ba su kula da lokaci. in kuga musulmi suna kula da lokaci kenan sun gane yadda tafiya al'amura take domin mu su kafirai duniya suke so ita kadai sun kula da lokaci mu kuma muna son duniya da mi da lahira waye fi cancanta ya kula da lokaci mu ko su mu mu da ke son biyu ko to in ya zama to muna wasa da lokaci sai zama to ba duniya ba lahira sai aka ga musulmi suna sakaci da lokaci kenan ko shina daga cikin kuma sakaci da lokaci wato lokacin sallah abu na uku sai suka ce to ko bata masu tsarki daga cikin su su waye masu tsarki su ne malamai sai suka ce ku zaɓi ‘yan mata masu kyau, an gane ko ku tura suka ce waɗannan muna son a karantar da su addini, sai aka zaɓi ‘yan mata masu kyau, sai aka tura su aka ce aka ce musu duk wadda wani ya neme ta daga cikin malamai, tamayi yadda za ta yi ta ja hankalin malami. Aka tura su, kowace sai ta turo bayan wata shida tana da ciki, tana da ciki, suka ce to yanzu kan lokaci yayi. Aka ce a kai haji, babu kula da lokaci, babu kula da sallah, sannan kuma gashi waɗanda ake tunanin in sun ɗaga hannu su ce ya rabba ya rabba sun tabka ɓanna a galamari ya ɓaci sai aka zo aka yi musu zama guda don haka mace tana daga cikin hanyoyin da suke bi wajen yaƙar mu su yi kata-kata da mu dama kuma sun faɗa in kana son ka, ka wato ruguza al'umma shine na farko ka ruguza family fami an gane ko ya zama to tsakanin mata da miji babu tsari babu kula da ƴaƴa kowa rayuwarsa yake yi suka ce to an samu da ɗaki nan domin can ne ɗan adam ke samun tarbiyya ta farko abu na biyu shine suka ce to ko sa mutane su daina ganin kimar jagororinsu bai dai da kullun laifin jagorori za a nuna maka wane yayi kaza yayi kaza yayi kaza idan shugaba bai bata da su ba sai su rufa masa asiri idan kuma ya bata da su sai su ce ai ya aje kuɗi a cikin wancan banki ya aje kuɗi a cikin wancan banki ai kaza yake ai kaza yake shikenan sai ku tashi sai ai tashin hankali wannan yana daga cikin abu na biyu wanda suka dauka suka ce abu na uku shine ku nuna mai karantarwa bai da kima a cikin al'umma su babu mutumin da yake da kima da daraja irin malami mu kuma nan kasashen mu babu mutumin da yake da wato kamar yake kaskantaccen mutum irin mai karantarwa kenan ko ba a samun ilimi tunda ba a samun ilimi gida ya lalace jagora ya lalace al'umma ta yi ta kare don haka wannan dole sai mun dawo mun karanci al'amuran mu jancan jagorancin nan da kaza da kaza in kuka duba mace kullu suna kawo ta ta zamanto ita ce shugaba an gane ko amma su kasashe su mafi yawanci babu shugaba daga cikin mata ina fata an fahimce ni amma wani dan tsaurin kai zai ce maka a ai almaniya ai mace ce ke jagoranta ko ba haka ba faransa an taba samun mace ta zama to prime minister britania an taba samun mace prime minister kuma sarauniyar ingila ko ba haka ba sai ya ce maka to ya an kai hakan ga kuma sun ci gaba sai a ce a kwantar da hankalinka na farko shine dan an samu mace jagora suna da wato masu yi musu aiki waɗanda suke mazaje masu aza dokokin nan mazaje ne ita mace matsayin hoto take ba jagoranci take yi ba na biyu muqaddarta ma ita take jagorancin ai istidraji ne Allah yake musu dan ka saba ma Allah Allah halimun ne yana juriya akwai lokacin da zai kama ka bai kama Fir'auna ba sai da lokaci yayi na kama shi ko ba haka ba ko ko su ce baka ai kasar Pakistan ai mace ta taba mulki to kasar Pakistan da mace ta taba mulki bisa ga tsarin addinin musulunci aka azata kamar yadda malamai suke faɗa ko ko bisa ga tsari ne irin nasu na turawa ko kasar Liberia da mace ta jagorance ta ni aka samu ko waɗansu mata waɗanda suka yi mulki a ƙasashen gabashin duniya ko a waɗansu wurare daban-daban dan haka dai wannan duk istidraji ne da Allah subhanahu wataala yake musu ga hadisi wanda yake tabbatacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin abi Abu Bakra wanda yana cikin sahihul Bukhari Imam al-Hakim ya kawo shi a cikin al-Mustadrak Imam Tirmidhi shi ma ya kawo cikin sunan lokacin da an gane ko aka ɗauki bintu kisra aka ɗora ta a matsayin shugaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a a cikin musnad na Imam Ahmad asnadu amrahum imra'a suka ɗauki al'amarin su suka bada shi ga mace shi yasa kullum abin da suke so matan musu jagoranci mu a cikin gidaje domin ita mace Allah ya yi ta da tausayi shi ko namiji Allah ya yi shi da mi da kaushin zuciya to kowanne daga cikin su hikima ce ta Allah lokacin da mutum yake yaro karami yana buƙatar tausayi kenan tare da uwa yake shi yasa in mutum na karami sai kaga bai damu da mahaifin shi ba lokacin da girma ya fara kama wato baya bukatar irin wancan tausayi yana bukatar dokoki don bi don saboda idan wani abu in aka bar shi a hannun mace zai halaka to wannan tausayin da kake gani dole abubuwa guda biyu in uwa na da sakaci uba na da sakaci ya'ya za su lalace idan uwa tana da tsanani mahaifi na da tsanani ya'ya za su lalace amma idan uwa tana da tsanani mahaifi bai da tsanni to abu ne wanda yake mai dama dama amma mun fi son uwar ta zama to ita ce mai sauki mahaifin shine mai kaushin zuciya shine jagora abin da ya kamata in mun ce kaushin zuciya ba wai azabtar da su ba a'a inda ya kamata doka ta yi aiki ta yi aiki wannan shine in ba haka ba kuma shikenan sai mutane so ta yi tansu ta hayaniyar su Allah shi muna tsari an gane ko dan haka dai ɗaliban ilimi in za su tattauna akan matsalan mace ka'ida uku ne takalifu na musulunci akwai abin da an wajabta ma maza da mata an gane ko innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh dhakirina allaha katiran wadh dhakirat a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima da maza da mata kowa an ce amma akwai abin da ya shafi maza kawai akwai abin da ya shafi mata kawai jihadi sai aka ce ku maza ku je ku yi jihadi amma zancen kula da gida da haila da kuma jinin biki sai aka ce wa zai yi mata amma a dawo a ce dole sai mata sun yi limanci me yasa ba ba mace limanci ba ko ba haka ba malamai suka ce to in tana haila ko tana jinin biki to kaga za a yi a daina sallah sai ta samu abin nan ko yaya za a yi ko mu koma yan qur'ani tana ma yin sallah da haila ke sannan a sai a ga yadda za a yi sannan in mace tana bada sallah muryar ta da jikinta za a kalla ko ko limancin ta za a sallah za a bi hayaniya ce ina fatan kuna fahimta ta da kyau ya ɗauri waɗannan abubuwa dole sai mun san yadda za mu tattaunawa da su zancen a ba mace yanci yanci wanda musulunci ya bata domin yanci in an kauce dokar Allah to ko za a shiga cikin kaba'ira da sabon Allah har ma ya kai dan adam ga kafici a wani lokaci me yasa namiji shine yake sakin yake sakin mace mace ba ta saki a kai ka yadda mutum ya kai dukiyar shi kuma karshe a ce sakin shi za a yi to idan haka ne mace za ta iya yin aure 100 wanga ka miliyan 10 ta ce na sake ka wanga ka miliyan 10 ta ce na sake ka to ina aure kuma ina fata an fahimce ni don haka duk abin da musulunci ya kawo abin da muke son mu fahimta da waɗannan kazaya abubuwa ne masu hikima ba wai musulunci kawai ne ya ce a yi su ba bi yasa namiji yake auren mace hudu mace kuma ba ta izinin ta aure ta aure namiji hudu sai mu tambaye ka kai yanzu a matsayin ka na mai hankali baban ka yana da mata hudu kuma an ce ya kamata a daidaita tsakankanin su kenan ya kamata a ce mammar ka tana da wani namiji uku bayan babanka ko wace sai ta nemo uku uku mutum na yarda da wannan ka gani abubuwa ne waɗanda kawai za a tsaya a tattauna saboda namiji shi an san duk abin da ya saka cikin mahaifar masu shi nashi amma mace in tana da namiji biyu wa za a baɗa hikimar musulunci kenan sannan da matan suka yi yawa wai duk mace idan ya kamata ka aure ta ai duk namiji in ya samu guda mai kyau ba zai ƙara ba sai mu tambaye ku to idan matan suka yi yawa suka wuce adadin maza nawa nawa yanzu ƙasar Eritrea ana cewa dole sai ka aure mace hudu to yanzu sauran ka za a yi da su a ci gaba da zinar da su ita suke son a kai gare ta ko ya zama to mace ta kowa ce ta zan kamar taksi ko abin da ya kama da haka a ƙarshe ‘yan uwa kan abin da ya shafi al'amarin mata sai zancen sadaki da suke cewa a tsaurara sadaki sadaki mai yawa nan cikin ƙasashen muku duba ku gani auren da ake kai miliyoyi shine yake zahin mutuwa a nan Nijar an taɓa kai miliyon 60 akwai wanda ya kai miliyon 170 a nan ƙasar Nijar auren bai jima bai mutu akwai mutumin da kuɗin da ya bayar kawai na gyaran hanya lokacin da za a yi bikinsa miliyan miliyar biyu an gane ko biliyan biyu ga waɗanda suke jin turancin English na gyaran hanya kawai banda kuɗaɗen da aka kashe amma a ƙarshe auren bai jima bai mutu to zan can sadaki a ba mata sadaki mai yawa miye fa'ida shi aure wanda yake da albarka ku dubi kakakin nan mu dala ɗaya dala biyu kobo sisi suka yi aure an samu ƴaƴa bila adadin an samu jikoki ga sunan an samu tattaɓa kunnai ha illa masha Allah masu yawan ba da sadakin su suka fi kowa sakin mata a cikin al'umma. Talaka shi ne yake rike mace mai kuɗi na ruwan shi, takalmi ce kamar yadda yake canza takalmi da hula haka ne yake canza mata. Kenan ba zan can tsadar sadaki ne ke kawo saki ba, shin shi sadakin nan wato auren nan ibada aka ɗauke shi ko ko matsayin al'ada shike da biyan bukata, ina fata an fahimce ni. Ko kuma an ɗauke shi a matsayin kasuwanci duk waɗannan abubuwa kamata a zancen su. Akwai al'ummomin da ba abu ba a kan sadaki, me yasa ba su magana kansu ba? Allah ya ji kan Ahmad Bello wanda ya ta kokarin sawar al'ummomin Najeriya a cikin addinin musulunci waɗanda suke suna nan alwasaniyun waɗanda suke saman duwatsu ya kai musu abinci ya kira su zuwa da'awa su babu zancen ma a ce za a kawo sadaki ko wani abu kawai da mutum ya ga mace ɗauka yake yi to su kowa ya koya musu yadda ake haihuwa har a zo ana koya mana haihuwa yanzu a cikin birane da ƙauyuka ina fatan kun fahimce ni duk waɗannan abubuwa tsari ne da suke bi na yadda za su yi su ƙarasa al'ummomi sannan kuma a ƙasar Indiya daga baccin duniya namiji shi ake kai masa daki in ba kusan da wannan ba ƙasar indiya mata da gidajensu gidajen iyayensu su ke kai mu namiji sadaki a ɗaura aure to su ko ba ji an yi zancen su ba su ko menene ya kamata a ƙasar turai kuma zaka zo ka samu mace zobi amma dai musulunci musulunci musulunci musulunci saboda shine ya dade su mu ko ba mu ga lokacin da zamu barin musulunci ba wala tamutunna illa wa antum muslimuna Allah ka kashe mu akan musulunci Allah ka tayar da mu akan musulunci tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina kakkabi soyayyen rayukan su me yasa mace ba a bata karatu a'a cewa muka yi kada a hada maza da mata kada a saba musulunci wajen dauka karatu mun yarda da mata su yi karatu wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina kada ka bi soyayyen rayukan su ba mu ce mata kada su yi aiki ba amma cewa mun kai kada a yi zina da fasikanci da matan mutane kuma su fita suna tabarruj da sunan aiki musulunci bai yarda da wannan ba wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina ba mu yarda ba matanmu su je wajen karantarwa sai sun bi tsari na musulunci da hijabi da komai da irin abubuwan da musulunci ya ce a yi don haka aikin mace in ya dace da ɗabi'arta bai saba ma addininta ba musulunci bai ce kar ta yi aiki ba abinda muka hana zinace zinace da cakuɗa maza da mata a yi fasadi a bayan ƙasa wannan shine Allah subhanahu wataala hana wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina kada ka bi soye soyen rayukan waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu daga cikin musibar da take fuskantar mu a yanzu nan shine idi na ƙarshen shekara shina daga cikin soye-soyen rayukansu dole ta guji magana kan wannan saboda lokacin sa ne shi wannan idin asalinsa bid'a ce ma ko a cikin addinin kiristanci don babu nafsi a cikin injila wanda aka faɗi ranar da aka haifi Yesu almasihu kuna fahimta ta babu balle a yi zancen a yi bikin haihuwarsa su da kansu sun tabbatar da wannan ni da kaina na saurari wani kirista babba ana mai tambaya ko dosu bel ne ko idan ce babu rana wadda an ka ce ga ranar da an ka haifi Yesu almasihu kidan kaga bid'a ne kamar yadda suka kirkiro ruhbaniya wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma kasabdaha alaihim sannan kuma sai suka zabi ranar 25 da ranar 26 wato coci coci na gabacin duniya sai suka zabi ranar 26 le 26 coci coci na yammacin duniya sai suka zabi le 25 kuna ganewa ko le 26 le 25 to ina ne mushkilar take kiristanci asalin shi gabacin duniya ne ba yammacin duniya ba saboda bi saboda inda aka haifi annabi isa cikin falastinu ne falastinu kuma gabacin duniya ne amma yanzu vatican ta kwace saboda mi saboda su suke rike da tsare-tsare na duniya kuna fahimta ta suke da ci gaba kenan sai ba ba ka gane cewa asalin kiristanci daga gabacin duniya ne kuna fahimta wannan da kyau kenan 25 26 daga baya ranar 25 ta karbi to menene yasa muke wannan sai a ce muna pak ko a ce muna kirsimati muna cewa bai da kyau sai wani ce malaman nan sun tsananta ya kamata a fassara muna ma'anan menene kirsimati ta dauka saboda Allah ya hana mu bi soyayya soyayya rayukan su to daga cikin abin da ta kumta shine cewa mu Yesu almasihu a wajen mu menene manzon Allah ne ko ba haka ba bawan Allah ne manzon Allah ne a wajen su fa Allah ne to ana haihuwar Allah ranar 25 ga wata ko 26 ga wata ranar 31 ga wata ai ma Allah suna yanzu da ɗanka zai girin danka ya ce baba ina zaka kace zamu wajen murnar barka aihuwa Allah ranar 31 ya ce baba ina zaka kace zamu wajen yi ma Allah suna hada kufur qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kowa yana sai ya san da wannan sannan kullum kana roƙon Allah alal aqalli so sha bakwai a cikin Fatiha a sura ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ina wadannan addu'o'in suka je duk ihdinas ihdinas ga daga shekara daya duka sun ta yi zero tunda ka ce Allah ya shirda kai kuma an gane ka tare da su kana murnar bikin aihuwar Allah subhanahu wataala ha a ce ya kamata malamai su zo su zauna bai yiwa a gane ana zaman lafiya tsakanin kiristoci da malamai sai sun zo sun halarci idin murna cewa an haifi Allah. Kai yanzu da a ce ka mutu a matsayinka da malami a wannan wurin ko musulmi, aka tayar da ranar tashin alkiyama tare da waɗannan mutane, mi za ka ce? A'a mu'amala wanda ta shahi tattaunawa da su manzo Allah sallallahu alaihi ya tattauna da su. An yi musu mutuwa, ka ce musu sannu da mutuwa, ba ka ce Allah ya gafarta mai ba, wannan ba wani abu ne, amma mu'amalar da addini ya hana. Ah, to kwadai. wani kuma ya jima bai sha giya ba na za a kai giya wani ya jima bai ci mai shiri ba za a samu shiri za a bada envelope envelope envelope ta kuɗi to dole na sai sun yi abin ga shirin abubuwan da suke bukata in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi la tatba'unna sanan man kana qalaku hadisi ne ingantacce na cikin sunan sannan kuma Allah ya faɗa wa dulau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a a bata maka aqidarka ga kuɗaɗen da za a kashe ina fata an fahimce ni makudan biliyoyi musulmi suke kashewa saboda wannan da wannan abin da ake saya fesar wanda ake halbawa mai cewa ba ba ba na tayar da hankalin mutane ga kuma fasad na akhlaq zuwa wajen zinace zinace ina fata an fahimce ni ga fasad ta kowace hanya ga kafafen yada labarai za su sha alfasha za a je a shagiya za a yi kaza za a yi kaza tambayar da ya kamata mu yi shin annabi isa yasu almasihu ya zo da a shagiya ko ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da zina ko Yesu almasihu ya zo da zina da ake yi haka ya sa muna a rinka tunanin ya kamata a yi maulidi na manzo sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da sun kai kama da haka da haka wannan mas'uliya ce ta kowa bai dace a ce yau suna kashe mu ba cikin gidajen mu kuma muna kokarin sai mun yi idi na addinin su ibn khaldun yace al-maghlub mulaqun bi taqlid al-ghalib wanda an karin jaya kullun yana son ya koyi wanda ya rinjaye shi hatta da tambada ba mu iya kirkiro ta mu sai mun jire wani arne a can Amerika ya kirkiro wata tambada ko wani aski ko wata sutura yasa ko wata tafiya sannan kuma mu kuma mu dauka tambada ma mu mu kai inda zamu kirkira maka mu tambadodi ba sai mun bina su dan haka dai wannan mas'uliya ce ta kowa ya kamata shugabanni su sa hannu su a ciki malamai su sa hannu su a ciki a cikin masallatai da mi da mi da mi waɗannan ababe ƴan kasuwar mu su daina kawo abubuwa giya da waɗannan abubuwa suke tada hankalin mutane iyaye su tsare ƴaƴansu ƴaƴa su san su musulmi ne ba kafirai bane maza da mata wanda zuwa wajen rawa buwat night club da waƙe-waƙe da fitile-fitile da suke kawo muna ya za a yi ana irin wannan sako kuma Allah subhanahu wataala a daga hannu a ce Allah subhanahu wataala ya karɓa ko dan bariki da mai kuɗi wanda ke ba da ƴaƴan unguwa su yi ko dan siyasa wanda mutane suke karkashin sa lokaci yayi wanda za a ba samari dama su je su yi abin da suka ga dama sannan kuma a ce a daga hannu a roki Allah subhanahu wataala haka ga dan bariki waye ƴarsa ta zo ta kawo samarinta don a ba su kuɗi su je su sayo kayan da za su yi sorti ya ba su kuɗin da za su je wajen concert ko a yi concert na manya shanson zubliye tsoho mai shekara saba'in da tsoho mai shekara saba'in a yi rawa a ji daɗi sai a ga wanne ne ya ci ciki daga cikinsu sai a ba shi lamba kai ko dan bariki dan waye ya zo ya ce ta ce baba ina son yi ma presentin shiri na sai ce sava piston ya ba shi hannu wai ka je wai sava piston Allah ya tsare mu da wannan musiba wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina kada ka bi soye-soyen rayukan waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu an gane ko ayoyin Allah kala biyu ne akwai shar'iyya akwai kauniyya ayoyin Allah kullum muna faɗa kala biyu ne akwai kauniyya akwai shar'iyya sun ƙaryatar da ayoyin Allah a shar'iyya domin sun ce alqur'ani ba daga wajen Allah bane wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qaumun akharun فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما آيون سنة ديوة أم يقولون افتراه ديبانا كان غنيشيان القرآن kazzabu bi ayatina sannan sun ƙaryatar da ayoyin Allah alkauniya wasu daga cikin su ina fata an fahimce ni in an ce ayoyin Allah alkauniya bari mu bada misali wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون waɗannan su ma ayoyi ne kauniya sun karyata su musamman wannan lokaci da ake cewa ba Allah kawai tabi'a ita ce take yin abubuwa ko kuma ayi ruwa su ce a'a tauraro kaza na yayi kaza ko abin da ya kama da haka dan haka kakkabi waɗanda suka karyatar da ayoyin mu ash-shar'iyya da kuma al-kauniyya walladhina la yu'minuna bil akhirah sune waɗanda ba su yi imani da lahira ba ma'ana nan fi'ili mudari'i ne yana nuna suna akan wannan banna kuma a gaba za su wuce a kanta ba za su bari ba Allah shi muna tsari wallazina la yu'minuna bil akhirah wadanda busu yi imani da ranar tashin alkiyama ba amma suna wani wasu daga cikin su suna zaton za a yi kiyama zato ne suke yi kuma sun ce ko da kiyama za ta tsayu to kuma su ne adda wato lahirat afara aita allazi kafara bi ayatina وقال لأوتين مالا وولدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا كودا أكوي قيامر تو سنة غنين سوني كيدا قيامة سوني زاس جدادي سبود سنة قياس دنيا أكال لاهرة الهالي كو الأمر يا سابا والذين لا يؤمنون بالآخرة وأن بسي إيماني دا لاهرة با نا الآخرة صفة يا كما تأسام مشي مينيني بسي إيماني دا شيبا وأن سبا لما يسوك قدر النشأة an gane ko kenan wato walladina la yu'minuna bin nash'atil akhirah domin wani wuri Allah ya kira ta nash'a thumma Allahu yunshi'u nash'atal akhirah akwai nash'atul ula wa laqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun wadansu malaman tafsiri suka kaddara al hayat domin akwai hayatul akhirah wato rayuwa ta karshe wadansu malamai suka kaddara addar an gane ko qul in kanat lakumud darul akhiratu inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannaw al mauta in kuntum sadiqin waɗansu malamai suka ce a ana iya kaddara al'azmina tun da addar wuri ne alhayatu kuma wani abu ne na daban wanda yake cikin jikin ɗan adam amma al'azmina ba su yi imani da lokuta na lahira ba sai da manto al'akhira sifa ne nashi waɗansu malamai suka ce a'a duk abin da za ka kaddara wanda yake ya dace da lahirar babu matsala kana iya kaddara shi domin wato alkur'ani yana da faɗin ma'ana idan ba su ci karo da juna ba ina fata an fahimce ni ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة أن كرات الآخرة سبورة سنة الأولى وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وللوكة كما سيأكل كيش يتى العاجلة kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah kaga bai ce wa tadharuna al-ajila ba wanda za ta yi jinkiri sai kawo shi akhira wato kishiyarsa ce ta hanyar ma'ana wani lokaci sai kira ta ad-dunya bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya ka gane ko amma ya kamata kishiyarsa a ce mata al-quswa amma ba a ce a cikin alkur'ani ba iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum domin mi domin bai dace ba su da lahira suke ganin ta da nisa bai dace a sa musu wannan bai inji malamai don Allah ce innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وأن بسي إيماني دران الله ربا إتتي واتو ران تاشا القيامة وأن ثم لمن تفسيري سكتي باسو قدر صفة ذاسو قدر مضاف مضاف إليه كنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بعذاب الآخرة تذكر ترى عذاب دومي أكوي عذاب الآخرة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة أتكين halakar da an kai makafirai ko ba haka ba inda fi zalika la'ibratan liman yakhsha an gane ko kuma ya halatta a qaddar sifa in an ga dama ya halatta a qaddar mudaf wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ay hiya ma'wahu sai an kace al-ma'wa kina azab al-akhira ibara ne an anil mudaf wal mudaf ilayhi in kaga dama sai ka kaddara shi to shi ko azaban nan na lahira da yawa daga cikin mutane sun karyata shi ko ba haka ba azaba ta lahira tana farawa ne daga lokacin da mala'iku mutuwa suka so daga nan azaba ta lahira take farawa ba ta da ƙarshe Allah shi muna tsari in an shiga cikin kabari akwai azaba in an shiga cikin wutar jahannama akwai azaba to amma yanzu saboda tasiri ya yawa na kafirai suna kai kyamara kyamara cikin kabari da abin da ya kama da haka da kuma aqida ta mu'tazila da tasirantuwa da mazhabul maddi abinda ake gani akwai shi wanda ba a gani babu shi to yanzu akwai da yawa har cikin musulmi kana samun mai inkarin azabar lahira ina fata an fahimce ni ko wasu sai kaga ana kiran su manyan manyan malamai akwai hadisi na hane maula usman yana cikin sunan tirmidhi yana cikin sunan ibn majah imam al-hakim ya kawo shi a cikin al-mustadrak sannan sheikh nasiruddin al-albani ya hassana wannan hadisi wanda sayyidina usman yake cewa innal qabr awwalu manzilin min manazil al-akhirah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kabari masauki ne na farko daga cikin masaukin ne na lahira da an kai ka can in yayi dadi to in kuma ta baci to lamari ya baci gare ka to amma saboda inkarin wannan akida za mu yi kokari mu shiga cikin alqur'ani saboda su hadisai wanda ya imani da hadisi ya yi imani da hadisi wanda bai imani da hadisi ba kuma sai ya karyata sai ce a alqur'ani to muna son mu tabbatar da azabar kabari a alqur'anance na farko za mu kasa waɗannan dalilai gida uku akwai adilla waɗanda malamai sun kawo su amma suna nesa ba su nuna azabar kabari tana yiwa ma za ka ga abin kawo sun kawo shi misali aya ta cikin suratul mumtahana qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur wannan ana kafa hujja da ita ga azabar kabari amma dalilin nesa yake domin an ce za su tsaye da tsammani min al-akhirah daga lahira kama ya isar kuffaru min ashabil qubur kama yadda kafirai suka ɗebe tsammani daga mutanen da suke cikin kabari kaga wannan ba ta da alaka da azabar kabari kamar koda kana sun kawo dalili sai kai nisa abu na biyu akwai wato ayoyin da ake kafa hujja da su wa man a'rada an dhikri wala nuziqannahum min al-azab al-adna duna al-azab al-akbar la'allahum yarji'una wasu na cewa ai azab al-adna shine azaba ta kabari a'a wato zance mafi inganci wannan bai nuna azabar kabari domin me Allah ce la'allahum yarji'un dan su dawo mutumin da ke cikin kabari ai ba zance la'allahum yarji'un magana ta kare ina fata an fahimce ni to amma akwai adilla waɗanda ya tahtamil in an ce tahtamil tana iya ɗauka azabar kabari kuma tana iya ɗauka ba azabar kabari ba to kenan kaga wannan mai dama dama ne daga ciki wato inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya kauce daga zikirar ma'isha rayuwa donka ko da an kawo shi na kira mufrad waɗansu malamai sun ce a'a ba rayuwa guda ake nufi ba wato annakira litanwiya a nan duniya na da rayuwa ta kunci kamar yadda kafirai suke cikin kunci a cikin kabari kuma na da rayuwa ta kunci don ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'a ba kidan kaga ba akai kiyama ba yanzu ne za a kai ranar tashin alkiyama amma akwai adilla waɗanda suke babu shakka a cikin su cikin qur'ani su ci na farko ayar da ta zo a cikin suratul an'am wanda sura da muke cikin ta dan bayanin yana da muhimmanci Allah subhanahu wataala ce al-yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haq al-yawma yau za a yi muku azaba yadda baka ga yadda ake bugun su ba walau tara idh yatawaffal ladina kafaru al-mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ga sunan suna mutuwa amma ba mu ga yadda ake bugun su to haka azabar kabarin al-yawma yinin nan da aka da suka mutu ran nan za su fara shiga cikin wannan azaba sawa'an an kai su cikin kabarin ko ba a kai su cikin kabarin ba don shi kabarin ne ya dame shi mun fahimci wannan da kyau sannan abu na biyu wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku sa su cikin mafi tsananin azaba to abin tambaya anan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya wuta ana gitto su ana bijiro su da ita safiya da marece wa yawma taqumu sa'a amma ranar da kiyama za ta tsayu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranar da za su mafi tsananin azaba kidan kaga akwai mi wannan yana akwai azabar kabari to sai da ce ai mutanen fir'auna aka ce sai mu ce me yasa aka yi ma fir'auna da mutanensa azaba saboda kafirce ma Allah ko ba haka ba kada abi ali fir'auna wal ladina min qablihim kafaru bi ayati llahi fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim to kenan me bambancin da an ce an yi ma fir'auna sai an kawo maka an ce sauran kafirai abinda wancan yayi in ma shi ma irin sa yayi wancan hukuncin su daya alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin allati kadhalika naf'alu bil mujrimin sannan kuma akwai dalili na gaba shine inda Allah ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata sai Allah ce bal ahya'un walakin la tash'urun kaga dan a nuna maka akwai bambanci tsakanin yadda kake tunanin su waɗanda aka sannan ahya raye suke walakin la tash'urun amma ku bu ku san da wannan ba kamar yadda tasbihin halittu wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum ba ku fahimta tasbihin su wane ne yace dole sai ka gane walakin la tashkuruna Allah yace to tunda su suna cikin ni'ima wala tahtabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un a cikin suratu ali imran can ko bal ahya'un walakin la tashkurun bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna a cikin suratu Ali Imran sai an kace farihina bima atahumullahu min fadli kaga wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim har magana suke yi Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al mu'minin kaji magana da suke yi ashe a rayu suke sai malamai suka ce to shi za a yi qiyasul aksi abinda ake ce ma qiyasul aks kun gane da kyau shine cewa tunda mu'minnai an faɗi suna cikin ni'ima kafirai suna cikin mi suna cikin azaba kenan su ma ahya'u walakin la tash'urun dan haka wannan dole ne saboda wannan akidodi da ake kawo muna za mu yi kokari mu tunkuɗe su da hujjoji dole sai mun yi hankuri saboda bayanan a ƙarshe shine cewa mutum na farko wanda ya fara shiga kabari shine dan annabi adamu na farko ko ba haka ba fa ba'atha Allahu ghuraban yabhaku fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha al-ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin mutun na karshe wanda zai shiga kabari ba mu san shi ba babu nasi ina fata an fice ni amma dai wancan na farkon da ya mutu yana nan cikin kabari yana jiran ayi busa an gane ko to dan haka dan a ce zaki da zaki sun canje mutum ko wuta ta kone mutum ko kifi ya haɗiye shi ko ko mutum an kona shi ko an yi kaza an yi kaza zantar rayuwar shi ake yi jikin kai ne kake ganin alakar jikin masu imanin ma in ka je waɗanda sun kai shahada in ka zo ka iskircin su akwai waɗanda ba za ka komai ba amma inda rabbihim yurzaqu shi yasa cewa mutum ya mutu an ɗora wani kabari an ɗora wani kabari wai saka sun ce to ai yanzu mu tafi wannan musulmi ne an saka shi cikin kabari bayan shi wani ya mutu kafiri ne an saka shi bayan shi an kasa shi an sa shi to yanzu wai kaka ne da wuta da aljanna duk za su haɗe ko koya za'i Allah ya tsare mu a ƙarshe sai mu yi raddi akan qadiyyar su ta ƙarshe shine suna kafa hujja da cewa bacci suke da aya ta cikin suratu yasin ita ce inda suka cewa wato man ba'athana min marqadina هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون suka ce ai bacci suke alaji sun yi bacci kai kuka na cewa suna ta ana musu azaba ina fata kun fahimce ni to ya zamu yi mu musu raddi an gane ko wa nufikha fi suri fa idahum min al ajdasi min al ajdasi ila rabbihim yansirun busa nawa za a yi za a yi busa guda biyu wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون لوكتن da aka yi busa ta farko fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi in mun ce man fil ardi ala al ardi mutanen da ke saman kasa wa man fil ardi in mun ce waɗanda ke cikin kasa waɗanda ke cikin kasa waɗanda suka mutu su ma suna ciki duk da cikin kasa suke ko alam naj'al al arda kifatan ahya'an wa amwata to lokacin za su mutu kina azabar za ta yanke to thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna to nan ne za su ce man ba asala min marqadina dan haka dole ku fahimci wannan don saboda alqur'ani na Allah bai bar komai ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba face yayi bayanin sa filla filla sai dai wanda bai gane ba bai gane ba amma in ka tasirantu da tunanin turawa da ƴan falsafa da masu tunanin duk abin da ake gani shine za a ka gaskatawa ko mu'tazila waɗanda suke gabatar da hankali akan nafsi an gane ko ko kuma ƴan qur'aniyun waɗanda suke ganin kaza kaza kaza kaza zaka samu matsala domin me zaka kauce ma fahimta ta alqur'ani ba a dauka aya ɗai a bar ɗaya shi yasa ɗaya daga cikin ɗalibai na ƙasar Burkina Faso da ya yi risala a ƙasar Sudan ya yi littafi ya sanya masa suna ya yi bincike ya sanya masa suna al-madrasatul aqliya madrasa ta hankali wa asaruha fi tafsir waɗanda suke gabatar da hankali akan Qur'ani da sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman a ƙasar Misra akwai su zaka gare su wani wuri suna yin kuskure ba za mu fitar da su daga cikin musulunci ba sai wanda yayi abin da zai fitar da shi daga cikin musulunci amma bayanin kuskure abu ne wanda yake wajibi ina fata an fahimce ni wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina kakkabi soye soye rayukan waɗanda suka ƙaryatar da ayoyin mu walladhina la yu'minuna bil akhirah in mun ga dama muqaddara sifa walladhina la yu'minuna bil hayatil akhirah ko an-nas'a ko abin da ya kama da haka ko walladina la yu'minu bil akhirah muqaddar al mudaf wal mudaf ilayhi ay bi azabil akhirah wadanda su yi imani da azabal lahira ba wa hum bi rabbihim ya'dilun sannan su suna daidaita ubangijin su an gane ko da wadansu abubuwa sune shuraka ababen da suke bauta ba dan Allah ya faɗa can cikin farkon sura alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna an gane ko ɗaya daga cikin tafsirai shine suna daidaita Allah da wani amma a nan duniya ba su yadda in an ce suna shirka da Allah mafi yawancin mai aikata banna bai yarda da banna yake yi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ai mu gyara ne muke yi ai mu gyara ne muke yi shi yasa anan in an ce shirka kuke yi annaba suka zo suka ce musu ya su bu su yadda ba ko ba haka ba walladina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa kaji sai sun kawo soki burutsu da suke kawo da wasu abubuwa na shirme can gefe an gane ko amma a alqiyama za su tabbatar da cewa sun yi shirkan nan Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul shu'ara wa burrizatil jahim wa to burrizatil jahim lil ghawi wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahim lil ghawin wa qila lahum ayna ma kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين سنسك فتاوى ما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين الله فتاة القيامة ذا سينا داما akan waɗanda suka batar da su iznu sawikum bi rabbil alamin kaga sun yarda a can saboda babu da makariya amma anan ne yake mutu ya ce ai an ce wani kaza shirka ne bai dace ba sai ga shi na ce a kuna sun tsananta mu mutane ai kaza ai musulmi ba a cewa yayi shirka ko ko kaza da musulmi da mai bauta musaliya da mai bauta ba kaza ai duk ba shirka ne suke ba ai duk Allah guda ne kai jama'a yanzu wannan magana hankali na karbata subhanallah Allah ka shiryar da mu ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون سألتي قل تعالوا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون wannan aya ita ce ake kira wato ayoyin wasayal ashara wasiyoyi guda goma waɗanda su ne asali na shari'a waɗanda ba a canza su an gane ko sannan nan za mu fahimci wani abu an gane ko shi ne cewa mun yi bayanin waɗansu malamai da nasoshi suna nuna suratul an'am ta sabka ne duf'atan wahida lokaci guda to ya an kai yace qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman kuma yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alhali ma uhe muharraman bai daga cikin waɗanga abubuwa sai mu ce a'a qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman yana bayani ne akan abubuwan da suka shafi abin da ake ci nan ko qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum yana magana ne kan aqida da akhlaq busu ci karo da juna ba balle kace an shafe wancan mun fahimci wannan da kyau saboda abubuwa ne waɗanda ke na bukata a fahimce su da kyau alwasaya al'ashra za su zo bayanin su insha Allah ta'ala sati mai zuwa tunda lokaci ya matsu za mu fassara wannan aya sai mu yi haƙuri sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu rai qul kace da su ta'alau ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta muku domin ar-rububiyya muttafaqun alaiha na an yarda da ita Allah tushriku bihi shay'an kada ku yi shirka da Allah ku hada shi da wani abu shay'an ko menene annakira fi siyaqin nafi tufidul umum wa bil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata musu ai ahsinu ilaihim ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ‘ya'yanku saboda talauci, an gane ko akwai maganganu daban-daban kan wannan kalima, nahnu narzuqukum wa iyahum, mu muke arzita ku sannan kuma da su akwai bayani shi ma insha Allah zai zo, wala taqrabul fawahisha kada ku kusanci alfasha jam'i ne wato alfasha daban-daban jam'i ne na alfahisha sai a ce fawahish shi ma bayanin su zai zo a cikin wajen bayanin lugha da abin da malamai suka faɗa ma zahara min hawa ma batan waɗanda suka bayyana ko wadda ta bayyana da wadda ta koyi ita alfashat wala taqtulun nafsa allati harrama Allah kada ku kashe rayuwa wadda Allah ya haramta babu dalili illa bil haqqi sai da haqqi zalikum wantananku an gane ko ba a ce ulaikum ba bayani zai zo a lugance wasakum bihi yayi muku wasici da shi shi Allah ni ko manzon sa nake isa da sako la'allakum ta'qilun dan saboda ku samu hankali bayanin zai zo wala taqrabul fawahish karanta mu da ayoyin sai mu liki da su ولا, لا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا المال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقتلوا حتى يبلغ أشده حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون نقوم نقوم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون تذكرون وأن هذا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Allah ya sanya mu daga cikin masu takawa duniya da lahira inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh